الحمد لله الحمد لله الذي فرض الحج على عباده وجعله من أعظم القربات ورفع به الدرجات وجعله مكفرا للسيئات واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من خير من صلى لله وصام واعتمر وقام وحج بيت الله الحرام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الزهام أما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي المق... المقصره بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سورة النساء أيها المؤمنون نعيش في هذه الأيام نفحات عظيمة أو نفحات عظيمة كريمة مع موسم جليل مبارك موسم الحج الركن الخامس من أركان الإسلام رحلة إيمانية تتجرد فيها النفوس من زهارف الدنيا وتصم الأرواح إلى بارئها وتصم الأرواح إلى بارئها يتساوى فيها الغني والفقير وتصم الأرواح إلى بارئها يتساوى فيها الغني والفقير الحاكم والمحكوم يرفعون أصواتهم بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك معلنين الأبودية الصادقة لله وحده مستشعرين معنى الانقياد والطاعة وتجديد العهد مع الله تعالى إخوة الإسلام تعالوا بنا في رحلة إيمانية ربانية نتعرف من خلالها على هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج وسوف يكون حديثنا معكم بعنوان تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام نقسمه إلى أربعة نقاط بإذن الله تعالى إلى أربعة نقاط النقطة الأولى فرضية الحج في الإسلام الحج هو قصد بيت الله تعالى الحرام لإقامة النسك وهو فرض عين مرة في العمر دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على ذلك والحج واجب على كل مسلم حر مكلف سليم من الأمراض قادر على النفقة ولديه ما يكفي أسرته ومن تلزمه نفقتهم مدة الحج وأن يكون الطريق مأمونة قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران قوله تعالى ولله على الناس وهي أبلغ صيغ الإيجاب واستثنى العاجزين عن حجه واعتماره بسبب مرض أو خوف أو قلة نفقة للركوب والإنفاق على النفس والأهل أيام السفر واختتمها قائلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين خبر منه تعالى بأن من كفر بالله ورسوله وحج بيته بعدما ذكر الآيات والدلائل الواضحة فإنه لا يضر إلا نفسه وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام منها حديث بني الإسلام على خمس حديث أبو عبد الرحمن عبد الرحمن حديث أبي عبد الله حديث عبد الرحمن ومنها حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا وأجمعت الأمة على وجوب الحج قال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا فيجب عليه الوفاء فمن رحمة الله تعالى أن الحج واجب في العمر مرة واحدة هذا من فضل الله تعالى وأما العمر عباد الله فقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر فمن عجز عن الحج وقدر على العمرة فلا يتأخر عليها فلا يتأخر عنها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور والذي في بعض ألفاظه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان قال فإذا فعلت ذلك قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم فقال عليه الصلاة, الصلاة والسلام نعم وقال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب العمرة إلى آخرها وقال ابن عباس رضي الله عنهما إنها يعني العمرة لقرينتها في كتاب الله لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله سورة البقرة عباد الله وللحج والعمرة فضائل كثيرة فتعالوا بنا نتعرف على بعضها وهي النقطة الثانية فضائل الحج والعمرة نذكر عشرة كاملة منها الفضل الأول أولا من من فضل العمرة من فضل الحج الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب كما ورد في ذلك حديث صحيح مسلم التي قال عليه الصلاة والسلام فيها أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ثانيا من فضائل الحج الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجاء كيوم ولده أمه حديث صحيح انظر صحيح البخاري ثالثا من فضل الحج ثالثا الحج أفضل الأعمال بعد الإيمان والجهاد بعد الإيمان والجهاد فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي أعمال أفضل أي العمل أفضل فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله تعالى ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور حديث اتفق عليه الإمام البخاري ومسلم رابعا من فضل الحج الحج أفضل الجهاد لا سيما لل- للنساء حديث عائشة أم المؤمنين أنها قال يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور حج مبرور أخرجه البخاري في صحيحه خامسا من فضل الحج فيه أجور عظيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وقعة تضعها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل أعلج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك انظر لطائف المعارف أق- عفوا انظر صحيح الجامع سابعا من فضل الحج والعمرة الحج والعمرة سبب للغنى كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرور ثواب إلا الجنة سابعا أو ثامنا من فضل الحج خطوات مباركة قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر ما ترفع إبل الإبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو مها عنه سيئة أو رفعه بها درجة انظر صحيح الترغيب والترهيب تاسعا من فضل الحج عن جابر دعوات مستجابة أو مجابة حديث جابر قال عليه الصلاة والسلام الحجاج والعمار وفد الله دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم انظر صحيح الترغيب عاشرا من فضل الحج أجور لا تنقطع حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا مات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة انظر صحيح الترغيب والترهيب أخي الكريم تلك عشرة كاملة من فضائل الحج والعمرة أسأل الله أن تكون لك خيرا محفظا وأعظم بائز لهمتك نحو زيارة بيت الله الحرام النقطة الثالثة التحذير من التخلف عن الحج التحذير من التخلف عن الحج عباد الله من ملك الزاد والراحل وكان صحيح البنية آمن الطريق فليتعجل الحج والعمرة وليصارع إلى تلبية نداء ربه وشعاره ماذا قال نبي الله وكليمه موسى عليه السلام ماذا قال لربه وعجلت إليك ربي لترضى سورة طه ولا يتأخر عباد الله ولا يسوف فإن للتصويف آفات قال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة انظر سنن ابن ماجه فيا عبد الله يا من وسع الله عليك في رزقك يا من عافاك الله في بدنك وآمنك في وطنك ألم يئن الأوان أن تفد إلى ربك فلتجب دعاء خليله إبراهيم عليه السلام لما أذن في الناس وهو قائم على الصفا قائلا يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتا فهجوه فيقال إن الجبال توضعت حتى بلغ الأصوات أرجاء الأرض وأسمع من في الأرحام والأصلاب وأجاب كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة أجابه قائلا لبيك اللهم لبيك والله وبالله وتالله إن المحروم من وسع الله عليه في الرزق وآفاه في البدن ولم يفد إلى ربه فهذا حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال إن عبدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إن عبدا صححت صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة أعوام خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم فهذا انظر موارد الظمآن وصحيح الجامع النقطة الرابعة والأخيرة وصايا لمن نوى الحج نذكر أربعة وصايا نذكر أربعة وصايا الوصية الأول الإخلاص الإخلاص لله تعالى في الحج فعليك أخي المسلم إذا نويت الحج أو العمرة أن تخلص نيتك لله تعالى أو أن تخلص أن تخلص نيتك لله تعالى وألا تقصد بحجك وأمرتك ثناء الناس ولا كسب منزلة في قلوبهم فرب عمل كبير صغرته النية ورب عمل صغير عظمته النية دخلت الجنة في قلبه عمل صغير كبرته النية أو عظمته النية قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولما نظر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر إلى حجاج بيت الله قال الركب كثير والحاج قليل الوصية الثانية كشيش أنا ككنش تعلم تعلم المناسك قبل السفر تعلم المناسك قبل السفر عباد الله يجب على العبد الذي أراد الحج والعمرة أن يتعلم مناسك اذهب إلى أستاذ أو إلى شيخ يعلمك قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس خذوا أني مساء مناسككم فيتعرف على أركان الحج وواجباته وسننه ومحظوراته وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه لا سيما نحن في, في زمن آه كثرت فيها آه آه طريق الاتصالات سبيل الاتصالات كثير تستعمل الهاتف تسأل تستعمل الجوال تسأل تستعمل الواتساب تسأل عبر تويتر وواتساب وما أشبه ذلك الوصية الثالثة الحج من مال حرام من مال حلال ومن أعظم ما يجب على الحاج اتقاؤه من الحرام وأن يطيب نفقته في الحج وألا يجعلها من كسب حرام قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشأث أغبره يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومدأمه حرام ومشربه حرام وملبسه وغذي بالحرام فأنا يستجاب له لذلك قالوا مات رجل في طريق مكة فحفروا له حفرة فدفنوه ونصوا الفأس في لحده فكشفوا عنه التراب ليأخذ الفأس فإذا رأسه وأنكه قد جمع في حلقة الفأس فردوا عليه التراب ورجعوا إلى أهله فسألوهم عنه فقالوا صحب رجلا فأخذ ماله فكان منه يحج ويغزو صدق القائل إذا حججت بمال أصله سخط فما حججت ولكن حجة العير لا يقبل الله إلا كل طيب ما كل من حج بيت الله مبرور انظر لطائف المعارف رابعا والأخير من وصايا إلى الحج رد المظالم إلى أهلها فعلى الإنسان قبل أن يسافر للحج والأمر أن يرد المظالم إلى أهلها فمن كان أخذ شيئا من أحد فليرده إليه ومن ظلم أحدا فليذهب إليه وليطلب منه العفو والمسامحة وليطهر قلبه من البغضاء والشحناء والحسد للمسلمين وليعلم أن الحج لا يكفر ذنوب العباد ولا يسقطها قال عليه الصلاة والسلام من كان له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا كان له عمل صالح وخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات وخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه هذا وأسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته وأن ييسر لنا الحج والعمرة وأن يصلح أحوال العباد والبلاد إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam a hudubarmu a yau nan masjid alkitabu wa sunna alaman hajji salafiya lamba na biyu unguwar jugal garin biyu masjid daril hadisi salafiya a yau kusan muna juma'a 25 ga watan 11 watan zulkada hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina alif 446 ta zo daidai da 23 ga watan mayu ko me meladiya 2025 a kusan taken hudubarmu a yau shine tunatar da al'umma game da farlancin aikin hajji da falalarta da hukunce-hukuncenta a ya ku bayan Allah ina mana wasiya ni kaina gajiyayye kasashe da ku mu zanto masu tsoron Allah maɗaukakin sarki lalle tsoron Allah wasiya ce da Allah yi wa na farko da na ƙarshe yadda ya faɗa a suratun nisa aya ta 131 lalle haƙiƙa mun yi wasici ga waɗanda aka ba wa littafi kafinku da ku ɗin na ƙarshe ku ji tsoron Allah muna rayuwa a wayannan kwanaki tare da lokacin aikin haji mai albarka wanda wasu sun tafi suna madina yanzu wasu daga madina sun wuce makka wasu suna jiran lokacin tafiya to tun da duniyar a dunkule take da wayanda ba su tafi ba da wayanda suka tafi tun da akwai manyan wayoyi da hanyar sadarwa to wannan saƙo ne zuwa gare ku kai tsaye a matsayin guzuri na aikin hajji a tafiya saudiya don aikin hajji tafiya ce mai cike da imani tafiya ce take raba zuciya da gwalagwalan abubuwan duniya don wani yanzu ya kulle kayansa na miliyoyin kuɗi da shagon don ba shi da tsayayyen ɗan gida ya tafi zai je wata ɗaya ya kwana arba'in ya kaza a imani ne wani duk da kai ka tsaya akan dukiyarka da kanka ya fi amma ya aza wasu a kai ya tafi kaga wannan tafiya ce ta imani tafiyar hajji tafiya ce ta imani don mutum yana iya barin dukiyarsa a baya ya bar iyalansa a baya ya bar gonaka yanzu lokacin shara da shuka ne to wani yanzu mutumin ƙauye ne tunda Allah ya bashi wannan dukiyar hajjin ta dalilin noma ya bar noman ya tafi ka san dai koda wani zai masa ba yadda yake so ba to shi yasa ake ɗaukar bulaguron hajji bulaguro ne na imani wanda tafiya ce take daidaita talaka da mai kuɗi talaka a maka iya da hajji da sauwaje mai kuɗi da sauwaje inifam iri iske sawa ba wanda za ga haraminsa ya sa wata shadda mai tsada ya sa shadda mai mita da wanda ya kai kansa da wanda aka kai shi dukkansu iri da kaya iri ɗaya suke sawa ɗaki ɗaya suke zagayawa da janaral na soja da kurtu da sarki da dogari in dai an je duk ɗaya ne kuma kalma iri ɗaya suke faɗa a wuri ɗaya da kaya iri ɗaya suna cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'ma sun cire miliyoyin kuɗi wani ba zai iya cire dubu goma ya sayi nama miya ba amma ya cire miliyan takwas miliyan tara ya tafi kaga wannan cikakken imani kenan ya ku yan uwa don mu duba wasu ɓangarori na hajji z- mun kasa hudubar mu zuwa gaɓoɓi guda hudu gabar farko nukdar farko gabar farko farlancin hajji a musulunci in an ce hajji shine nufatar ɗakin Allah mai alfarma ba wai ka je makka ba wani magani ya je nema ka je makka ɗin ka da niyyar ibada wa Allah sau ɗaya karan farko wajibi ne ka yi sa sau ɗaya a rayuwarka maimaita shi kuma sunna ce ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai sun haɗu akan wajibcin hajji da umara yana zama wajibi ne ga duk musulmi ɗaya kenan ɗa ba bawa ba sa'annan kuma baligi kuma ba shi da jinya da zai hana shi kuma yana da ikon rike kansa a can makkan ba sai ya yi bara ba kuma yana da ikon ajiyewa iyalansa da wayanda wajibi ne ciyar da su abincin da za su rika ci har ya dawo saboda kar ka biya ka tafi da ka tafi ka bar iyalanka can su rika bare masu rike kansu sai dai su suka sauke maka wannan kenan ko ya zanto hanya lafiya ubangiji ta'ala ya faɗa suratu ali imran aya ta 96 da ta bakwai inna awwala bai farkon ɗaki da Allah ya adoran ƙasa Allah ya ce shine na garin makka shine ka'aba tun kafin Allah ya shimfida ƙasa akwai shi ana shimfida ƙasa sai ya bayyana a kanta sai Allah ya ce ɗaki ne ka'aba mai albarka ce kuma shiriya ce ga halittu makkan nan da kuke gani fihi ayatun bayyinat akwai ayoyi bayyanannu a ciki bayan makiyatu na qur'ani da ke karantawa ga ka'aba ga safa da marwa ga maqamu ibrahim ga hajarul aswad wanda daga aljanna aka sauko shi fari kal amma yanzu ya zama baki ga dutsen safa da marwa wanda annabi ran ya hau safa yayi kira ga arafa ga muzdalifa ga wurin jifa fihi ayatun bayyinat maqamu ibrahim ubangiji ta'ala ce wanda ya shiga makka ya tsira wa man dakhalahu kana amina sai Allah ya rufe ayat da walillahi ala nas sanarwa ne daga Allah a gaya wa mutane walillahi kamar leta ne kai tsaye daga Allah a gaya wa mutane hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila umurni Allah yake bayarwa duk wanda Allah ya ba sa iko da muka ambata a baya ya kai ziyara wannan daki na Allah salan zancan ya zo da wata siga na wajibtarwa mai karfi walillahi ala nasi leta ne lillahi from Allah ila nasi zuwa mutane saƙo ne kai tsaye Allah baya sama ya bi ta bakin wani kai tsaye daga Allah zuwa mutane hijjul bait su tafi ɗakinsa ka wani wani saƙo ne mai ƙarfi amma kuma sai Allah ya keɓe wanda ba zai iya ba sai ce limanin saba ilaihi sabila sai wanda Allah ya bashi iko kuma ƙarshen ayar ya ce wa man kafara wanda ya kafirce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirce wa Allah din ya kafirce wa manzo Allah ya kafirce wa hajji yana da ikon yi to bai rage Allah ba shi yayi asara fa inna Allah ghaniyun anil alamin ya kira sa da kalmar kafara dan ko baka je ba dan gane ya je dan chadi ya je ko ba gaba yawa a kauyen kuma in baka je ba akwai wayanda suka je baka je ba inyamuri ma ya je bai rabe ma ya je ba fulatani da bai waye ba ma ya je duk da yadda yake son shanunsa ya sayar ya je yawa wanda ya fi ka wayewa ya je wanda ya fi ka ƙauyanci ya je wanda ya fi ka malanta ya je fa inna Allah ghaniyun anil alamin ya zo hadisai da yawa wanda suke nuna wajibcin hajji abu huraira yace annabi ya mana hudu ba yace ya ku mutane lalle Allah ya farlanta muku aikin haji ku je fa sai wani mutum ya tashi yace kowane shekara ne sai shiru ya rasulullah kowane shekara sai an je har sau uku sai annabi yace in in in nayi magana ku daina ruruta shi yanzu ana ce kowane shekara sai an je dole ne ko kowane shekara sai an je ko ba za a iya ba sai ce haji sau ɗaya a rayuwa in Allah ya hore an gane ko har annabi ya ce fa ina ma alaka zuwa ƙarshe wani hadisi domin sahih muslim lambar hadisi 1337 al'umma gaba ɗaya sun haɗu akan wajibcin hajji ibn munzir Allah masa rahama ya ce wa ajma'u duk malamai sun ijma'i wajibi ne akan mutum ya yi hajji sau ɗaya a rayuwarsa hajjin musulunci in yayi sau ɗaya sauke wajibi sai dai in yayi bakance ne ta in kaza na ya bukata na biya zan ƙara zuwa hajji to cika bakance ya zama dole dubi al-ijma shafi na 51 yana daga cikin rahamar Allah ya sanya hajji sau ɗaya ne aka wajibta maka a rayuwa to tunda sau ɗaya ne to duk bawan da Allah ya basa daman hajji ya hore masa da daman zuwa ya gaggauta zuwa don wani yana tsamulmulan kuɗin tun miliyan ɗaya da abu yanzu ya kai takwas da abu har an yi lokacin da kana da kuɗin kama yanzu akwai wata baiwar Allah da je ta kira ni daga garin Gombe za ta tashi a Kano har yanzu bizan ta bai fita ba addu'a take ta yi muna tawassuli da wannan kuɗi ba Allah sa bizar fita ta tafi kaga domin me da kuɗin ka din ma samun shi din sai wanda Allah ya kira saboda kana samun dama kawai ka je nawa ne kuɗin bai je ba har yanzu kuma ya talauce me yawa ma da ya je da bai talaucen ba da yayi addu'a Allah ya buɗa masa saboda haka mutum ya gaggauta zuwa umara kuma wasu cikin malama sun tafi aka ita ma wajibi ne ga wanda Allah ya ba su iko in Allah ya sa kai kudinka baya wuce na umara wace maka sai ka tara miliyan takwas ga jaji kudinka miliyan biyu ne miliyan uku ne ka tafi umara mana wannan yana daga cikin abin da sai an tsaya an wayarwa mutane kai musamman mutanen da akwai mutane mutana wani sai ya ɗauka wai sai ka yi hajji ne kafin kai umara a rayuwarka sai ya rika mallakar kudin umara amma bai kai hajji ba don kudin hajji din zai iya kai mutum uku hudu umara shi wai ya doka wai sai ka yi hajji to in Allah bai kaddara kai ba za ka mallaki kudin hajji ba ka je umarar mana kai addu'a Allah ya kira ka hajjin saboda haka idan Allah ya hore maka ta umara din sai ka tafi to sai ga mutum sai ya zo na yaya ba za ka je hajji ba ba za ka je umra to ai ni ban yi hajji ba to dan waye ga maka sai ka yi hajji babu shi yasa aka ce wanda bai samu daman hajji ba sai je umara kar ya ma bata lokaci akan umara don hadisi ya zo shahararre na jibril da ya tambaya annabi akan musulunci akwai ruwayar da annabi ya ce shi musulunci ka shaida ba mota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne ka tsaye da sallah ka bada zakka sai ya ce wata hujjal baita wata atamir ka je ka yi hajji kuma ka yi umara kai hajji kai umara wa tattasul min aljanaba ko kai wankar janaba ai wankar janaba wajibi ne ko to haka hajji ko umara duk wanda Allah ya hore maka wajibi ne ka je sai yace ka cika alwala ka yi azumin ramadan yace in ka sai mutum yace ya rasulullah in nayi wannan fa ana muslim ni musulmi ne sai annabi yace kwarai kuwa kai musulmi ne domin sahihu ibnu khuzaima zaka samu wannan hadisi shi sa imam bukhari yayi babi babu wujubil umra babin wajibcin umara idan Allah ya hore maka saboda haka yanzu idan kana da miliyan takwas goma hajji wajibi ne to ba ka da shi kana da miliyan biyu uku ko ba gaba wajibi ne ka tafi umara wajibi ne ka tafi umara wannan kenan ibn abdullahi ibn abbas ya ce ah kai dama da ka tsaya kana da daman ka je umara baka je ba baka sani bane umara fa da hajji din yan biyu ne hassan da husaini ne baka ji bane Allah ce wa atimmul hajja sai ce me wal umrata lillah ku cika haji da umara don Allah aya ta 196 bakara to akwai wata aya ma zamu yi kara wannan inna safa wal marwata min sha'airillah sai ce me faman hajjal baita aw me aw itamara duk wanda ya je haji ko umara ya sa yi tsakanin safa da marwa nukta na biyu falalar hajji da umara falalar hajji da umara suna da yawa na zamu ambaci goma kare ciki na farko idan mutum ya je hajji duk zunuban da ya kafin ya tafi hajjin daga balagarsa duk zunuban da ya yi in babu haƙƙin bayan Allah a ciki Allah ya yafe masa hadisin amri dan as ya ce na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya manzan Allah Allah ya sanya musulunci a zuciyata shimfiɗa hannunka yi maka mubaya'a shimfiɗa damanka yi maka mubaya'a sai annabi ya ce ya shimfiɗa hannu ya ce yi min mubaya'a sai ya ce na kame hannuna na fasa mubaya'a ban miƙa ba duk da ni da je shimfiɗa sai na ce sai annabi ya ce ya yi baka miƙo hannunka ba sai ce ya rasu ina so in sa sharaɗi sai annabi ya ce me sharaɗinka sai ya ce ai ina son fa ya rasa da sharaɗin ina maka mubaya'ar musuluncin nan Allah ya yafe min zunubaina sai annabi ta ah dama baka sani bane annal islam yahdimu ma kana qablahu musulunci duk wanda ya zo musulunta zunuban da ya kafin sa an yafe hakan nan hijira don addini yana yafe zunubansa haka nan annal hajja shi hajji yahdimu ma kana qablahu yana rusa zunuban da aka yi kafin sa dobi sahihu muslim za ka samu wannan hadisi lamba na 121 na biyu cikin falalan hajji duk wanda ya ji hajji zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifiyarsa hadisi abu huraira annabi ya ce duk wanda ya hajji bai yi maganan batsa ba bai furta maganganun fasikanci ba to kaga zamanin waya sai hankali ko kwamen sai ka san me za ka faɗa zai dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haifiyarsa domin sul bukhari lambar hadisi 1521 hajji shine fiyayyen aiki bayan imani da jihadi shine falala na uku an tambayi annabi wani aiki ya fi sai ce imani da Allah da manzansa aka ce sai mai sai ce sai jihadi aka ce sai mai sai ce hajji kubutacce wanda mai shi ya cika sharuɗan hajji ya yi sa mai kyau wannan hadisi bukhari da muslim sun kawo sannan kuma hajji falala na hudu na hajji hajji wasu na ganin ma yana cikin jihadi a jihadin ma shine lamba na daya don hadisi ummu na Aisha tace ya manzon Allah muna ganin jihadi shine fiye aiki mu mata ba za mu yi ba sani bai ce a'a mata ba sa yaki lakin afdal sai da fiye jihadi hajjul mabrur hajjul mabrur haji mai kyau wanda aka yi sa mai kyau ya cika sharuɗa domin sahih bukhari lamar hadisi 1520 na biyar ladan hajji yana da yawa yana da yawa kwarai da gaske ladan hajji yana da yawa saboda akwai hadisi da ya ce fitanka daga gidanka ka fuskanci makka kowane taku da raƙumarka ta yi kana da ladan ibada to kaga yanzu jirgi ana ƙiyasta taku ɗin daga najeriya har saudiya kowane taku yana da lada ko kowane taku ana kankare zunubi annabi ce tsayuwanka a arafa Allah madaukakin sarki zai alfahari da kai wa mala'iku, ya ce ga wayannan sun taru suna son rahamata suna tsoron azabata duk da aka ba su ganni ba. Mala'iku za su ayya Allah da sun ganga da sun fi haka ƙoƙari, sai Allah ya ce to duk yawan zunubin kowannen suna yafe masa. Sai annabi ce amma aske kai da kai bayan ka kammala hajji ko mara kowane gashi da ya faɗi kana da lada. in ka yi ɗawafi kuma a ɗakin ka'aba ka fita daga zunubanka kamar ranar da aka haife ka dubi sahihul jami lambar hadisi 5930 na shida hajji mai kyau ba shi da sakamako ba shi da albashi sai aljanna haka annabi ya ce umara zuwa umara yana kankana zunuban da yake tsakani hajjin mabrur laysa lahu jaza illa aljanna hadisi ne dubi sahih bukhari lambar hadisi 1773 na bakwai hajji da umara yana kawo arziki da wadata shi yasa za ga wani da zaran ya gane dan kasuwa ya gane sai ga yayi ta zuwa kenan yayi ta zuwa sai ga kudi yana karuwa maganin talauci kenan jama'a shine hajji da umara sai ga kai da kai tsumulmula ba ka zuwa ka makale ka kangame kudin ka shi ko sai je hajji ya dawo ya je umara ya je umara ya je umara kudin sa sai bunƙasa yake kai naka kuwa ga kanin kamar kudin guzuri kullun cinyewa yake hadisi ya tabbata na abdullahi dan mas'ud annabi ya ce ku rika maimaita haji da umara ku rika maimaitawa haji da umara fa innahuma yanfiyani al-faqra suna kore talauci suna goge zunubi kamar yadda wutar makeri yake cire daudan karfe da zinari da azurfa kuma yace ba hajjul mabrur ba shi da sakamakon sai aljanna domin sunan turmuzi lambar hadisi 810 na takwas cikin falalar hajji a hadisin ibn umar annabi yace mai hajji raƙumarsa ba za ta daga kafa ba ba za ta ajiye ba sai Allah ya rubuta lada ya kankare sako kuma ya ɗaukaka daraja wannan hadisi domin sahih targhib wa tarhib lambar hadisi 1106 hadisin Jabir shi yake ka mana falala na tara ga aikin haji ko umara a hadisin Jabir babban falala haji ko umara duk abin da ka roƙa Allah yana karɓa duka ne kawai an gane ko don hadisin Jabir manzo Allah ta al-hujjaj wal ummar masu hajji da masu umara wafdullah tawagar Allah ne ai kowa ba wai ɗani babansa ne a makkan ba ba wan babansa ba ne ba gwaggonsa ba ne ba sarkinsa ba ne ɗakin Allah ya kai wa ziyara daga ya kwana hotel sai masallaci daga hotel ka tawagar Allah ne shi da kenan sai annabi ya ce da ahun fa'ajabu Allah ya ce ku zo hajji ku zo umara sai suka amsa suka zo don haka su ma in sun roƙe shi sai ba su don ya yi kira sun amsa su ma in sun roƙa zai ba su wannan dobi sahihu targhib wa tarhib shi ma lamba na 1114 a sahihu targhib 1607 na goma shine duk wanda ya mutu yana hajji ko umara har ya mutu yana kai ya mutu har tashin kiyama ladansa baya yankewa annabi ya ce duk wanda ya fita hajji sai ya mutu za a rubuta masa ladan mai hajji har duniya ta shi duk shekara in ya hajji ana rubuta da shi akai wanda ya fita umara ya mutu annabi ya ce za a rubuta masa ladan yana ta umara har duniya ta shi kowane wata sai a rubuta ladan ya yi umara haka wanda ya fita jihadi ya mutu a jihadin to shi ma har duniya ya tashi duk lokacin da aka fita jihadi za a rubuta kamar ya fita yana ta maimaitawa wannan hadisi domin sahihu targhib wa tarhib lamar hadisi 1114 ya kai dan uwa mai daraja ga falalar umara go da hajji cikakke guda goma ba za ka ribace ta bayan Allah ya hore muna roƙon Allah ya ba da dama ya ba mu dama da duk wanda bai samu dama ba wanda ya samu dama kuma Allah ya maimaita masa nukta na uku jan kunne game da jan kafa daga aikin hajji ko umara ya ku bayan Allah duk wanda ya mallaki guzuri da abin da zai je hajji ko umara ya samu fasfar ya samu visa ya samu dama wallahi ya tafi don in ya je ya amsa kiran Allah ne kai tsaye don ɗaki Allah ya kawo ziyara ya amsa kiran Allah kuma ya gaggauta zuwa karya ɓata lokaci don annabi Musa Allah ce ya kai gaggawa ya ce wa ajiltu ilaika rabbi litarda na yi gaggawa zuwa wajenka ne ya Allah don ka dada yarda da ni don ka dada yarda da ni to shi yasa jama'a ya zo a hadisi annabi ya ce duk wanda ya zo hajji ya so yin hajji fal ya ta'ajjal annabi ya ce ya yi gaggawa fa ya yi gaggawa fa Allah ya hore don yana iya rashin lafiya jinya cinye kuɗin da ya je ko ya sha zanzan ba zai jinyar ba sannan kuma dabbarsa na iya batawa bukatu na iya zuwa saboda haka ya gaggauta zuwa domin sunan ibn majah lambar hadisi 2883 ya kai bawon Allah da Allah ya tara wa arziki kai ga kana har yau baka taba zuwa hajji ko umara ba Allah ya baka lafiyar jiki ya baka zaman lafiya in an barka baka da farin kuɗi a ƙasa gonakai gonakai gonakai mallakar ka in zaka sayar da su na miliyoyin kuɗi kana da gidaje kana da fulotai haba dan uwa ka ji tsoron Allah mana lokaci bai yi ba ka kai wa ubangijinka ziyara aka rage maka hanya ba sama ta bakwai kan al'arshi zaka je ba ka je nan ka ziyarci Allah a nan makka tafiyar awa hudu awa biyar a kudaden da ba su kai miliyan ɗari ba wanda mai yiwa in ka ɗauki wani filin ka a baki hanya za ka sayar miliyan ashirin ka je makar gashi nan kana da canjin miliyan sha biyu alaji shin lokaci bai yi bane ba za ka amsa kiran annabi ibrahim ba allah ne bai ce wa annabi ibrahim ka hau dutsen safa ka yi yekuwa jama'a su zo hajji annabi ibrahim ya hau dutsen safa yace ya ayyuhan nas inna rabbakum qad ittakhadha baytan fahujjuh ubangijinku ya gina daki ku kama sa ziyara annabi yace annabi ibrahim na kira duk wani tsauni a duniya sai da ya shanye ya nutse domin sautin ya tafi jama'a ba amplifier ba microphone ba speaker amma sai da dutse ta tsuguna iska ta yada sautin har wanda yake cikin mahaifiyarsa sai da ya ji wannan kirar ba haife shi ba to kai ba za ka amsa wannan ba ba za ka amsa wannan kiran ba a lokacin ba hatta bishiyoyi kowanne sai da ya ce labbaika Allahumma labbaika me za ka yi da kuɗin me za ka yi da kuɗin ba za ka yi wa Allah ziyara a rayuwarka ba saboda ka watsar ka kai wa Allah ziyara a rayuwarka koda ba kana da gida ba koda in ka je ka dawo ka talauce ka je ka dawo ba ka fadi ba ba ka fadi ba ba ka ga mutanen da asusu fa mutumin zai yi wani ma zai zo cewa ƴaƴansa gidansa zai sayar ya tafi ya ji a ransa dai kafin ransa ya je wajen Allah ya kai wa Allah ziyara da gangan jikinsa saboda haka wallahi wallahi wallahi ba a sararre kamar wanda Allah ya yalwata masa ya yi arziki ya yi dukiya bai ce wannan wuri ba ya tabbata hadisi abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa da manzo Allah ta Allah zai aje ba wanda Allah ya hore masa amma bai je hajji ba har ya mutu Allah zai ce ban baka lafiyayyen jiki ba zai ce eh ban yalwata maka dukiya ba eh to me ya hana ka ziyara ta wani ruwaya ta kai shekara biyar baka ziyarce ni ba dubi mawaridu zam'an da sahihul jami lambar hadisi 1909 zaka samu wasiya na hudu ga wanda nuɗa na hudu na ƙarshe wasiyoyi guda hudu ga wanda ya niyyar hajji ko ya tafi ko yana cikin waɗanda jirgin su bai tashi ba amma zai tashi wasiya hudu na farko ka yi ikhlasi don Allah ka je hajji ba don girman kai ba ba don riya ba ba don gasa da tsare kunka 'yan kasuwa ba duk wanda ya san ba zai je don Allah ba ya yi haƙuri ya aje kudinsa ya ci kayansa domin sautari babban aiki na lada amma rashin kyakkyawar niyya yana kankanta shi karamin aikin lada kuma kyakkyawan niyya yana girmar da shi karamin aiki ne ai karwa ta bawa kare ruwa amma tunda niyya ce mai kyau gabar da yamma ba mutum dan Allah sai aka bata aljanna dan haka Allah ya fi karfin ya karbi hajjin wanda ya ba dan Allah ba sai na Umar ya kalli dubun dubata mahajjata da ya kalle su an ji aiki haji sai ce ar-rakbu kathir wal hajju qalil wayanda suka hauro suka zo hajjin suna da yawa amma masu hajjin yan kaɗan ne wayanda hajjinsu don Allah ɗin yan kaɗan ne na biyu ka koyi aikin hajji ka koyi aikin hajjin kafin ka tafi kar ka tafi a jahilce domin manzon Allah shi koyar da hajji ba a ibada sai da ilimi manzon Allah da kansa sallallahu alaihi wasallam ya zo hajji yace kowa ya riga kallon shi sai ce khudhu anni manasikakum ku koyi hajjin ku a jikina ba zamanin kamera bane ballantana ajin mu koya sai aka rubuta mana su a hadisai annabi ce ku koyi hajjin aure na don mewa ba za mu hadu ba shekara mai zuwa saboda haka duk wanda zai tafi ya samu malamai su karanta da shi ya samu kasakasan malamai ya saurara kuma duk kai da yanzu kana makka din ko kana madina duk abin da ya ɗaure maka kai ana zamanin wasu ana zamanin waya duk hotel za ga kuna da wireless da za ku yaki da shi wifi ka kunna ka samu wanda kake so kai masa tambaya ya gaya maka karka yi abu bisa jahilci yadda ɗazu wasu mutanen girma nan su yi magana ta wasa suna tambaya kan haƙorin makka ga namiji na ce to akwai na gwal akwai na azurfa na yi musu bayani a kai saboda haka ka zanto kana tambaya kafin ka yi komai wannan hadisi ya zo cikin soyi musulun da nasa'i a wasiya ta uku hajji ya zanto daga dukiya na halal dan Allah mai tsarki ne baya karba aiki sai mai tsarki karka jamfari mutane karka cuci mutane ka kwashe kudin su ka tafi aiki haji ko umara dan Allah ba zai karba ba can kuma ka guji sane ka guji sata kana hotel na karka saci koman kowa yayin tsuntuwa ma ana neman mai shi ba sa ba konawa ake yi domin kana biyan iya biyan aji da kuɗin halal sai wa guziya ka yi guzuri da haramun ko ba haka ba duk da wancan abincin da ya ce girma sai ka yi guzuri da haramun sai ka ga duk ibadar ka Allah bai karba ba wani mutum ne ana hanyar makka sai ya rasu yana cikin mahajjata ana tafiya sai ya rasu shikenan sai aka binne shi aka tona kabari aka binne shi tawagar su da aka binne to akwai ga abinan abinan matoni da suka yi tono fas a fartanya ko sai suka duba babu fartanyar sun manta sun binne da ita sun bude kabarin su zaro fartanyar sai suka karfen fartanyar ta ta ta ta hada kansa eh ta hada unuqihi ta hada kansa da wuyarsa ta lauye ciki yana ya kira harshen sa yana cikin azaba sai maza suka rufe shi suka je suka tambayi iyalin danginsa wannan me ya faru ne ga gashi gashi abu da muka gani saka ce to ai suna harka da wani shikenan sai ya gudu da dukiyar ne shi to da wannan dukiyar ya zo hajji to kaga shi a hanyar makka ma ya mutu Allah yake azartar da shi shi yasa mawaki yace idza hajjata bi mali aslu sautin in ka zo hajji da dukiyar da asalin sa haramun ne fa ma hajjata walakin hajjatul ir kai dai baka yi hajji ba sai dai fataken da tawaga da kwa zo su suka yi ko kuma raƙumin da ka zo shi kan yayi hajji shi raƙumin amma kai baka yi ba la yaqbalu Allahu illa kullu tayyiba Allah baya karma aiki sai mai tsarki ma kullu man hajja baitallahi mabrur ba duk wanda yazo aikin hajjin daki Allah yake kubutacce ba wani yazo da kudin riba wani yazo da kudin ruwa wani ma don rashin kunya kwaya yake sayarwa kawai sai ya haji kwaya sai yake sayarwa kana sayar da kemis magungunan ka tsarkakakke ne kana sai da kayan maye ka sa haji ka je ka yawon banza wallahi ba abinda Allah ya karba naka ziyartar ɗakin Allah kai ba za ka je wa Allah da kuɗin haram ba kana labbai yana cewa ban karba ba saboda haka mutum ya tafi da kuɗi na halal ya tafi da dukiya na halal na hudu na ƙarshe kafin ka tafi duk wanda ka zalunta in dukiya ne kamar masa kuɗinsa sa in ka bata masa rai ka je ka bashi hakuri kar ka tafi da hasada da kyashi da mugunta don me yawa in ka tafi ba dawa za ka yi ba hajji yana wanke duk zunubi umara yana wanke duk zunubi amma banda haƙƙin bayan Allah da ka ci akwai leburorin ka baka sallame su ba ka sallame su ka yi musu ihsani ka kyautata musu duk wanda ba ku magana ku sasanta wanda ka bata masa ka nemi yafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu hajjatan mu su yi haji lafiya su dawo lafiya wayanda ba su samu visa ba Allah sa su samu wayanda ba su je ba Allah ya kira su Allah ya kaddara musu Allah zaunar da jihar mu lafiya da garin mu da ƙasar mu gaba ɗaya Allah sa hajji da suka je tasiri ya kakkabe mana yan ta'adda da suke yankin mu yan ta'adda na boko haram ne na mamudawa ne na barayin daji ne masu garkuwa da mutane ne kudawa ne kowane ne Allah ya magance mana su ya kakkaɓe mana azzalimai cikin 'yan siyasa da al'umma waɗanda suke kassar wannan ƙasar Allah sa hajjin mahajjata ne ya zama silar tsarkake mana mu gaba ɗaya ya Allah muna tawassuli da wannan hudu ba marasa lafiya ka ba su lafiya wayanda suke cikin kunci ka yaye musu masu neman jari ka ba su wayanda suke da shi ka sa musu albarka wayanda iyayen suka rasu ya Allah ya Allah kai musu rahama ka kai haske kabarin su ka ji kansu ka sa aljanna ne makomar su wayanda suke raye ka kara musu lafiya kuma ila salatikum yarhamukumullah